الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
to yau mana ashirin ga watan rabi'un sani jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 za mu ci gaba da darasi na hudu a wannan littafi mai albarka mai suna a turfatu fin nahawi za mu tashi shafi na goma sha biyu ko? Hmm? shafi na goma sha hudu babu i'rabil asma'i kin a to ibnu abdul hadi rahimahullahu ta'ala dama yayi muna bayani a babin da ya gabata cewa zai tattauna ne akan abin da ya shafi al-mu'rab wal mabni نعم to sai fara bayani akan al-mabni نعم
saboda shi bai da wani iskali sosai to shine sai ya fara gabatar da shi to daga bisani sai ya biyo da bayani akan al-mu'rab eh to sai ya fara da bayani akan sunaye sunayen da suke mu'rabai banda al-af'al to shine yace babu i'rabil asma'i wannan bayani zai bayani akan sunaye waɗanda suke mu'rabai ma'ana kishiyoyin waɗanda suka gabata eh wannan su da irabin sai yana canzawa daga raf'a zuwa nasba zuwa ainihin jarra zuwa jazma to al-asma'ul mu'rabatu sunayen da yake suna ɗaukan li'irabi ala samaniyata anwa'in dukan su nau'i takwas ne duk wani suna in dai mu'rabi ne to zaka ga ya shiga cikin karkashin wannan guda takwas din da zai kawo al'awwal na farko sahihun munsarif akwai suna wanda yake sahihi sannan kuma munsarif an gani ma'ana ba mumnu' ne min sarf zaka iya shigar da tanwini a kansa zaka iya masa jarra idan ya zo halin jarra din sai ce wa huwa mu'rabun bil harakatis salasi to shi suna sahihi munsarif shine wanda yake mu'rabi da waɗannan wasulla ɗalibanka ne wai har yanzu ba a sallabe su ba to sai ce dukkan suna ɗaukar li'irabi ne da wasulla guda uku bid dammati wal fatahati wal kasarati an gane yawwa ma'ana wani wani zubin eh, sunan yakan zo yurfa'u bidhamma wani z- in yazo halin raf'a kenan wani zubin kuma yin sabu bil fataha in yazo halin nasba wani zubin kuma yakan zo da yujarru bil kasara nahawu ga misalin da zai baka wannan sai ce haza rajulun haza rajulun wannan wani mutum ne wa ra'aitu rajulan naga wani mutum wa marartu bi rajulin na biyo tagun wani mutum to kalli rajul hagani kaga farko ya zo marfu'i tunda haza ismul ishara ne mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada rajulun shine khabarun ga shi haza marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih لأنه مفرد وهو صحيح الآخر هذا يازو هل رفع وكما سيمك ساكي جين شيازو رجلا eh yawwa wa ra'aytu rajulan naga wani mutum saboda nan ya zo halin nasba ne tunda an samu ga fi'ilun wa fa'il yawwa ra'ayi sai ka ce fi'ilun ra'ayi fi'ilun madin mabniyun ala sukuni litisalihi bi damiril fa'il wa damirul fa'il بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل kaga yanzu yana buƙatar maf'ulin bihi to shi yasa sunan da yazo na rajulan din sai ya kasance mansubi rajulan sai ka ce maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun wa huwa sahihul akhir kaga yazo halin ne yazo halin nasba kenan to haka wa marartu bi rajulin kaga sai muka sake jin shi kuma bil kasara ko yawwa saboda ya zo halin jarra ko yawwa wa marartu fi'lun wa fa'il bi rajulin bi harfu jarrin mabniyun alal kasri rajulin ismun majrurun bi bi wa alamatu jarrihi kasara to duk suna ko kalma da kaga tana ɗaukar wannan fuskokin to ita ake kira mu'raba kaga sabanin waɗanda muka gabatar a baya irin su kan misali irin su kaifa da ya kawo irin su ha'ula'i haisu ko yawa da sauran alhuruf da ya ce dukkaninsu mabniyai ne haka abbama'ir to wannan shine bambancin wannan da wancan wannan li'irabi na shigansa wannan canjin da kake ji suna ya zo da raf'a ya sake zuwa da nasba ya sake zuwa da jarra shi ake kira li'irabi inda za ka iya fahimtar wannan akan kowace kalma to shi kenan ka san li'irabi ka san li'irabi to wannan kaso na farko kenan sai kaso na biyu asani ya ce kashi na biyu sahihun ghairu munsarifin to akwai suna wanda yake sahihi abinda yasa yake cewa sahihi saboda babu harafin illa da ya zo a ƙarshen sa min hurufil illa as-salasa muna da harufan illa guda uku an gane na farko muna da alwawu an gane almadmu ma qablaha sannan muna da alalifu almaftuhu ma qablaha sannan muna da alya'u almaksuru ma qablaha wannan su ake kira da huruful illa an gane ko huruful maddi a ilimin tajwidi to kowannen su zamu ga cewa babu ɗaya daga cikin waɗannan haruffa da ya zo a ƙarshen kalma ɗin to shi yasa aka kira shi da sahih lahiya telau bai da wata illa kaga rajulun babu ɗaya daga cikin hurufin illa a ƙarshensa lamun ce a ƙarshensa to haka kuma sahihun ghairun munsarif shi kuma wannan gairun munsarif ne abinda suke nufi da gairun munsarif wanda abin nan wato tanwini ko jarra ba sa shiga gare shi sabanin rajul da ya gabata wato shi yana ɗaukar ko dai abdamma ko alfataha an gane su kaɗai ke ɗauka a halin zuwansa marfu'i ko halin zuwansa majruri da mansubi sai ce wa huwa mu'rabun shi ma ane masa li'irabi bid dammati da damma wal fatahati da fataha wala yunawwan wala yunawwanu ba a yi masa tanwini nahu misali haza ahmadu ahmad eh yau kaga suna ne yayi kuma sahihun ne sahihul akhiri ne to shi ahmad din nan ba a yi masa tanwini saboda kuskure ne ka ce ahmadun wannan sai dai a barura ta waƙe misali yawwa in kila adibi kake kana shirya wata kasida da sauransu wata lalura ta ta tilasta ka dole sai ka nawwana shi to wannan babu laifi babu laifi yawwa tunda su al'uda ba'u a halin waƙe malamai na cewa ya juzu lahun mala ya juzu ligairihim akwai wasu abubuwa da suka halatta gare su waɗanda in ba su ba kuma ba su halatta ba ga wasunsu daga ciki shine tanwinu gairu munawwan yin tanwini ga wanda yake ba munawwan ba shine ba min saraf to kamar shi ahmad din nan haka wa ra'aitu ahmada ba za ka ce ahmadan ba wa marartu bi ahmada ba za ka ce bai ahmadin ba duba da ai gafi ta biyo bayansa sai ka ce to ai shi ma suna ne kamar yadda rajul yake mi suna a to wannan ana kiran sada sahihun ghairun munsarif tanwini bai shigansa haka kuma jarra ba ta shigansa yawwa to in ka zo li irabi haza mubtada ne mai da irabin sa ahmadu sai ka ce labarin sa khabarun ne gare shi وهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ورأيت رأيت شيما ميل إراب سا فعل نيد فاعلي أحمد سيكتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه سيه الآخر ومررت بأحمد أغني شيما مررت فعل ني وفاعل بأحمد به حرف جر مبني على الكسر أحمد ismun majrurun bibi wa alamatu jarrihi al-fataha niyabatan an al-kasra li'annahu mamnu'un min as-sarf to can gaba za za a kawo maka ka'idodi da zaka iya gane wannan suna mamnu'un ne min as-sarf akwai illoli guda tara eh, duk da wani daga cikin malamai ya kara ɗayan sun zama goma al'ilalul ah, abin nan ashara illoli ne guda al'ilalul asharu illoli ne guda goma an gani to da su ake auna duk wani suna wanda za a ce wannan mamnu'in ne min sarraf za mu zo kansu insha Allah to wannan shine to sai ce asalisu na uku mu'tallun manqusun akwai suna mai illa manqusun kuma mai naƙasu shi matsaloli sun yi mai yawa gashi bai da lafiya kuma gashi da naƙasu eh wa huwa ma akhiruhu ya'un shine duk sunan da ya kare da ya'un khafifatun wadda take khafifa ma'ana ba a yi mata shadda ba za ka yi mata shadda ba shi ne ma'anar khafifa lazimatun kuma koyaushe tana nan eh an gane ƙabla ha kasaratun kuma aka samu kasara ta gabace ta ma'ana harafi makasuri ya gabace ya gabace ta nahu misali hazal qadi hazal qadi wannan alƙali ku kaga alƙadi hmm? zamar ya kare da bi da yawo shi yasa aka kira shi mu'tallul akhir ina fatar an gane sannan yawon din kuma maksuru ma qabla shi yasa aka kira shi da al-manqus an gane to sai ya ce me fa hadha yusakkan to wannan ane masa sukuni bin raf'i lokacin da ya zo halin raf'a wal jarri da lokacin da ya zo halin jarra ka gane ya zo halin jarra ko yawwa to sai ka ce haza mubtada alqadi khabarun ga haza wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi eh ad-dammatu al-muqaddara ala al-ya'i mana min zuhuriha as-siqal yawwa to shine hadha al-qadi haka za ka faɗa ba za ka ce hazal ƙadiyu ba hazal ƙadiyu sai dai hazal ƙadiyu sai ka ɗan ja ya'un ɗin eh sannan wayuktahu ane masa fataha fin nasbi in ya zo halin mansubi ga misalansu gaba ɗaya na hau hazal ƙadi kamar yadda ya gabata to haka ma in ya zo halin majaruri wa marartu bil ƙadi duk haka za ka faɗa amma da fataha ɗaya da damma ɗin da jarra ɗin duka ƙaddara su za a yi ƙaddara su za a yi wa ra'aitul qadiya amma in ya zama mansubi to sai ka ɗora ma yawon ɗin wasali saboda sun ce bai da nauyin faɗa ra'aitul qadiya kaga ba daidai yake da me yawwa alqadiyu ba daidai suke ba ko alqadiyi to su kuma larabawa dama duk abin da zai bayo halishe ya yi nauyi wajen faɗansa to barin shi suke yi sai su koma zuwa ga abin da ba za a samu wannan nauyin ba tushe sai an zo irabi sai ka ji an ce dalilin da yasa raf'a din ko jarra din bata bayyana ba saboda nauyin faɗa eh asiqalu yawwa kamar yadda zaka gani wa marartu bil qadi alƙazi kaga ismin ne majrurun wa alamatu jarrihi alkasaratul muqaddara alal yayi saboda ka za a kaddara ta ga ya'un ne tunda wannan shi ake kira da al-i'rabu taqdiri da irabi na kaddarawa ba a zahiri yake ba kaga sabanin wancan da ya gabata shi na zahiri ne to haka wa ra'aytul qadiyya shi wannan bai da wani iskali al-qadiyya zaka faɗa duk sanda ya zo halin yawwa amma wannan in ya zo da ma'arifa shi ke da wannan ka'ida ma'ana ya bude da alif da lama a farkonsa kamar yadda a misalin da ya kawo za ka ga alƙawdi ake cewa ko alƙawdiya amma idan aka cire yawato wannan sai a yi masa tanwini shine ka'ida misali haza qadin an gane marartu bi qadin sallamtu eh ra'aytu qadiya to shi kuma fuskar sake ne so da haka ya'un din a halin raf'a da halin jarra share ta ake yi amma halin nasaba sai a tabbatar da ita kamar yadda can ma da yake da ma'arifa an tabbatar da ita sai ka ce ra'aitu qadiyan ko ra'aitu qadiya naga wani alƙali amma in yazo halin nasaba eh kenan in yazo halin raba to sai a share yawon din gaba daya yawwa dhamma din sai ta zama muqaddara akan harafin illa da aka shafi misali haza qadin haza mubtada qadin khabarun gashi haza مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة أنغاني وحذفت لماذا هم ليه دليل شافيتا آه. eh littankiri an share ta saboda yanzu sunan ya zamo na kira ƙadin yanzu ba ayyananne ba ne kowa yana iya ɗauka wani alƙali kaga ba mu ayyana ba sabanin muka ce alƙadi alƙalin nan muka sa alif da lamun muna muna ganewa to kaga akwai bambanci eh to wannan shine wannan dai duka zuwa gaba zai ƙara yi musu nasu babuka nan dai kawai yana son ya nuna maka da suna kaza da kaza da kaza da kaza suna layin mu'rabat ba sa layin almabniyat to naktafi bi haza insha Allah inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh